أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau laraba 27 ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 16 ga watan tara miladiya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba a karatunmu na ƙarshe wanda yake kafin wannan mun ƙarƙara sirar sahabiya kuma mata ummul mu'minina hafsatu binta umar radiyallahu anha mun ji bayanai a game da wani abu da ya shafi rayuwarta tun daga abin da ya shafi aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma haihuwarta ma har zuwa aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma har zuwa rasuwarta kamar yadda muka yi alkawari muka ce za mu fitar da wasu darussa saboda girman wannan mata da kuma ababe masu tsada da suke cin rayuwarta akwai darussa guda goma sha hudu alal akalli kenan waɗanda za mu iya sama a rayuwar nana ko kuma a wannan tarjamar da aka mana درسي نفرق أن تعدد الزوجات من النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكم سامية ومقاصد راقية منها الرحمة وتقوية الأواصر الرابطة بينه وبين أصحابه lallai da manzo Allah sama Allah ya halasta masa ya mata fiye da yadda aka halasta masa sauran mummunai an ba shi dama ya auri mata fiye da hudu to haka ya tabbata ne da wasu hikimomi madaukaka da kuma wasu manufofi na shari'a masu girma daga ciki akwai tausayi domin mijinta an kashe shi ya ji ciwo a yaƙi daga nan Allah maɗaukacin sarki ya karɓi ransa babanta ya so ta auri abubakar idan abubakar bai samu ba ta auri usman radiyallahu anhuma abubakar ya ji manzo Allah sama ya taɓa maganarta Usmanu shi kuma yace shi bai da bukata aure a lokacin. Karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta domin tausayi. Domin mutumin da zai auri bazawara to sai dai tausaya mata. Amma ba wai ya aure ta dan wani abu na jin daɗi ko na morewa ba. Kamar yadda makiya Allah suke rubutawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne mai bin sha'awar kansa. Wal iyazu billah. To manzo Allah sallama auren da ya rika yi na mata da yawa da hikima ne hikimomi manya-manya da kuma manufofi daga ciki akwai tausayi sannan kuma daga ciki akwai ƙara ƙulla alaƙa tsakaninsa da sahabbansa umar radiyallahu anhu babban sahabin manzo Allah sama ne manzo sama ya auri yarsa abubakar radiyallahu anhu shine babban sahabi na annabi sama manzo Allah sama ya auri yarsa Uthman ibn Affan sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne babba manzon sama ya bashi ƴaƴa har biyu ta farko ta rasu aka ƙara masa ta biyu sannan sayyidina Ali radiyallahu anhu babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma dan uwa dan gida manzon sama ya bashi ƴa to wannan manya-manyan hikimomi ne akwai tausayi akwai ƙara ƙulla alaƙa ta zumunta da surukuntaka a tsakaninsa da sahabbansa masu daraja wannan darasi na farko ce darasi na biyu ardu rajul ibnatahu ala rajul salih li yatazawwajaha a sunna ana so mutum ya bijirar da ya tabbata a sunna mutum ya bijiro ma wani mutumin kirki da yarsa cewa ya aure ta domin kai ka fi sanin wanda yake mutumin kirki fiye da yarka zaɓin da yarka za ta yi to ba dole ba ne ya zama daidai amma kai so tari zaɓin ka zai zama daidai saboda kai kana da ma'aunai ma'auni na farko shine ma'auni na ƙila akwai ilimi a tare da kai na addini ma'auni na biyu gogayya a rayuwa saboda shekaru ai kai kai ka haife ta na uku kai namiji kwakwalwarka da tunaninka da hankalinka sun fi nata to mutum ya bujiro da yarsa ga wani mutum ya ce gashi ya aure ta sayyiduna umar yayi haka ga abubakar abubakar bai ce masa komai ba saboda ya ji manzon sama ya taba maganar ta Usman ibn Affan shi ma sayyiduna Umar ya bujuro masa da haka yace shi ara badali Allah atazawwaja al-yawma shi ni bana da bukatar yin aure yanzu to wannan darasi ne babba wanda a yanzu muna da karancin yin haka saboda yadda al'umma wannan zamanin suke da kuma tunanin su nan aka aura mishi yar ya aure ta to da abin da zai faru sai mata walakanci ya ce ai dama ba shi ya neme ta ba babanta ya kawo mishi talla bayan ta kwantai haka wasu za su ce to ka gani darasi na uku fadlu abi bakr radiyallahu anhu wa shiddatu wafa'ihi li rasulillahi sallallahu alaihi giduna abubakar da yadda yake da tsananin cika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya kamata na amana da alkawari da yan uwantaka da abokantaka manzo Allah sa sama fa kawai ya jiye maganar ta manzon sama bai ce zai aure ta ba amma tun da manzon sama bai faɗa ma wani ba sai sai na abubakar radiyallahu anhu ya kama bakin sa ya shiru ko da babanta ya ce masa ya aure ta shi bai ce mishi komai ba ba zai ce ai na taɓa jin manzon sama yana magana ta ba bai ce ba saboda cika ma manzon Allah sa sama alƙawari wannan shine ake ce masa husnul wafa a abin da ya shafi as-sadaqa abokantaka to ana son aboki ya zama wafi ya zama wafiyun ya zama mai cika ma abokinsa haƙoƙinsa darasi na hudu da haratu qulubi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsarkin zukatan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh da ke cikin zuciyarsu ke waje abin da ke waje shi ke cikin zuciyarsu ba sa cikin yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak ba sa cikin ya ƙulu na bi afuwahihim ma laisa fi ƙulubihim waɗannan munafikai ne a'a bakinsu shine zuciyarsu zuciyarsu ita ce bakinsu ba bambanci kaga sayyidina Uthman sai ce badali Allah atazawwaja yau shi kuma sayyidina Abubakar fa sakata saboda ya ya juye shi saboda ya ji manzo Allah sama ya taba maganar ta wannan yana nuni ga tsarkin zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga baya dukkanin su daga baya sai na Abubakar ya mishi bayani yace ga dalilin da yasa ka ji na maka shi darasi na biyar wuqu'u talaqi min annabi sallallahu alaihi wasallam ashe manzon sama ya taba saki tun daga shi manzon sama ya saki Hafsa malaika Jibril ya zo ya ce masa Allah ya ce ka mai da ita fa innaha sawwamatun qawwama wa hiya zawjatuka fil akhirah ko fil janna kamai da ita domin tana azumi kuma tana kiyamul laili kuma Allah ya riga ya kaddara cewa matarka ce aljanna saboda haka kamai da ta kaga bai cin karo da hadithu ummi zar'i hadithu ummi zar'in na Aisha radiyallahu anha bayan ta ba manzo Allah sama labarin ummu zar'in hadisin ummu zar'in mata guda goma sha ɗaya waɗanda suka zauna cewa ba za su ɓoye labarin mazajensu ba sai manzalla sama bayan ta gama ba shi labari sai sama ya ce kuni li ka ummi zar'in li abi zar'in akullaki ka abi zar'in li ummi zar'i غير أن لا أتزوج غير غير أن لا لا أطلق غير أني لا أطلق أني لا أطلق شيك زمن من كمان أم زرع أوجن أبو زرع ni ma sai in zama miki kaman Abu Zar'in ga Ummu Zar'in amma ni bazan sake ki ba la atazaw la la la utalliq ba ana nufin manzo sallama kwata kwata ba zai saki ba ko bai bai taba saki ba a'a yanzu bazan yi saki ba yanzu bazan bazan yi saki ba bazan sake saki ba ko kuma ke bazan sake ki ba sadaka manzon sama ya taba saki darasi na bakwai na shida inayatu sahabati bi mu'asharati banatihim li azwajihinna yadda sahabban annabi sallama suke kula da yaya ma 'ya'yansu suke rayuwa da mazajensu a gidajensu wannan yana cin hikima ta uba mai hikima to kullum yana tunanin ya shin diyarsa tana tana tana tana tana kyautata ma mijinta ko ko ba ta kyautatawa al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa ahkamun nikah ahkamun nisa ahkamun nisa ya kala ban wani mutum da ya aurar da 'ya'yansa guda hudu haka ya tafi gidansu ya zauna da su duka ya jiya suke rayuwa da mazajensu kuma sannan ya karfafe su ya ba su shagowar ‘ya'ya hudu ya aura darasi na bakwai anna saumo qiyamar laili min sifatil mar'ati saliha allati yambagi an yasbira zawjuha alaiha ko biha da azumi da qiyamul laili in matarka tana yi to yana cin abin da ake buƙatar ka jure akan sauran matsalolin da matarka take da su idan mutum yana da mata tana ƙiyamun laili sannan tana azumi to ya kalli waɗannan ibadun nata ya girmama waɗannan ibadun na azumi da ƙiyamun laili ya riƙe matarsa saboda gashi mala'ika jibril ya ce fa innaha sawwamatun qawwamatun na na hafsa ka dawo da ita saboda tana yawan kiyamun laili da daddare kenan tana sallar dare sannan kuma sawwama ce tana azumi yana ciki shi yasa manzo sama yace idza sallatil idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha dakhalat jannata rabbiha idan mace tana tana tana sallah guda biyar kuma sallah biyar din nan ta ƙara da ƙiyamun laili ta ƙara da da sauran nafilfili sannan tana azumi sannan tana ma Allah tana ma mijinta da'a to za ta shiga aljanna darasi na takwas anna azwajan nabi sallama hunna azwajuhu fil jannati wa kanat hafsatu minhunna lalle matan maza sama na duniyan nan to su ne matan shi aljanna kuma hafsa na cikin su radiyallahu anha saboda me saboda faɗin mala'ika jibril da ya ce wa inna ha zaujatuka fil janna tana cikin ita matarka ce aljanna saboda ka dawo da ita za ta mutu tare da kai kai za ka mutu ka batta darasi na tara ko anna rijala yanbaghi an yaghlibu nisa mazaje ya kamata su fi karfin mata saboda faɗin sayyidina umar radiyallahu anhu yace كنا معشر قريش نغلب نساءنا فلما هاجرنا إلى المدينة إذا أقوام تغلبهن تغلبهم نساؤه sai muka zo madina kawai sai muka zo wani abu babban akwai mace ta fi ƙarfin mijinta ya faɗa ta faɗa har ma tsoro yake ji ya yi magana to ka gani wannan yana yana cikin darasi darasi na goma anna taba'i'an nisa'i mutaqaribatun fi mu'amalati azwajihin mata dabi'un su kusan ɗaya suke a wajen mu'amala da mazajen su sai dai wata tafi wata tun daga shi har matan manzon sallama yuraji'nahu alqawla manzon sama yana magana suna mayar masa ya faɗa su ma su faɗa ɗabi'ar mata ce ka gani sannan darasi na goma sha ɗaya shiddatu hubbi umar radiyallahu anhu li rasulillahi sallama wa hirsihi ala an tuhsina ibnatuhu mu'amalatahu yadda sayyidina abu umar yake da tsananin san annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda yake da kwaɗayi mai tsanani akan ya gaɗi yasa ta kyautata wa annabi sallallahu alaihi wa sallam har ma yana tsoratar da ita yana cewa yanzu ɗayan ku ba ta jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ya fushi da ita saboda annabi yana fushi da ita ya faɗa haka sannan darasi na sha biyu nasihatun rajul ibnatahu bil ihsani ila zawjiha wannan darasi ne babba da yake karantar da mu cewa ana buƙatar mutum ya rika maɗiyarsa nasiha domin ta kyautata ma mijinta ka duba fa cewa ko roƙon manzon sama abu kattai idan tana da bukata shi ta zo wajen shi to wani tun daga neman aure a wannan zamanin sai a ce ai an fahimci matsolo ne bai ba ta komai wannan aure ko zai yiwu bai fa ba tun da ya zo yau satin su wajen biyar yana zuwa amma naira ba ta haɗa su ba kuma da mata suke wannan magana to har yanzu kuma maza sun fara akwai wanda na sani aka yi shi ma aka watse wai bai si mata waya ba a wannan zamanin namu kuma iyayen ne suke wannan kutun gwila wai bai sai mata waya ba alamar ba zai iya rike ta ba kenan yanzu ɗan wayan nan ya kasa sai mata shi ke sai magana ta watsi darasi na sha biyu sabatul mar'ati inda nuzulil musiba na sha uku ko yadda mace ta tabbata a lokacin musiba na na hafsa radiyallahu anha ga babanta an kawo shi rangaranga an caccaka mishi wuka amma a cikin wannan yanayin na na hafsa ta masa waɗannan jawabai masu ban sha'awa wanda suke shaida da take masa a wajen Allah subhanahu wataala dan ta fahimci cewa rayuwarsa ta zo ƙarshe a wannan lokacin babu laifi a faɗa ma mutum kyawawan ayyukansa yana cikin abin da ake bukata idan mutum ya kai gargara to a faɗa masa maganganu masu kyau a yi masa bishara domin a lokacin ba wani abin da kuma zai ruɗe shi kuma mutum yana kan gada zai mutu to babu laifi a faɗa kalmomi masu kyau a faɗa alkhairai da yawa a game da shi nashi darasi na sha hudu jawazu sana'i ala rajuli idha ihtubir shine na ƙarshe ko shine ya halasta a yabi mutum a lokacin da yake mutu zai mutu idza hadaratu wafatuhu kenan shine idza tudira idan lokacin mutuwar sa yayi ina haka akwai asar da suka tabbata al-Imam Ibn Abi Dunya rahmatullahi alaihi ya ambace su a wasu daga cikin littafansa daga ciki akwai ar-raja da kuma littafin husnul zanni husnul zanni billah a littafinsa na husnul zanni billah ana buƙatar idan mutum ya zama yana cikin sharafi na mutuwa to a zo a riƙa faɗa masa kalmomi waɗanda suke masu kyau na ayyukan alkhairi da aka san yayi shi ma a lokacin ba laifi idan ya faɗa ma mutane domin su ɗau darasi su ɗau darasi su fahimci cewa ga abin da ya yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madu sannan darasi na sha biyar shine anna taba'i'a mutasharriya ɗabi'u suna suna suna tashi wani na ɗaukar ɗabi'ar wani matan ƙuraishu mata ne wanda suka iya zama da mazajensu sun iya tarairayen miji sun iya gwalangwaso sun iya kwantar da kai ga miji amma matan ansa to mata ne da suke a tsaitsaye to da suka zo matan muhajirai kawai sai suka kwaikwaye su su ma sai suka zama kamar su daga sai na umar ya zo ya ga mamaki a gidan shi shi ne zai yi magana a mayar mishi kuma ya musa ya ce bai kamata a yi ba aka ce to kaiwa matan manzon sama ma suna masa haka kuma ya san akwai ɗiyar shi a gidan manzon sama to nan ne fa al'amari ya rikice hankalin shi ya ƙara tashi ya tafi gidan manzo Allah sallama ya tambayi diyarsa Hafsa cewa haka ne abin da aka faɗi ta ce ƙwarai da gaske haka to shine mata waɗannan nasihohi na uba uban kirki uba wanda yake son diyarsa ta shiga aljanna domin idan ta zauna da mijinta lafiya za ta shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai darasi na gaba insha Allah sai mu fara sirar wata sahabiyar mai daraja safiyatu ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wato nana safiyatu bintu abdul muttalib gwaggwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan uwan mahaifinsa Allah madaukakin sarki ya kai mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in